بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم الأمم المسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مغوديم الله سبحانه وتعالى دي بام إيكون غنو وانا لوكتي يا بام إيكون هلرتو وانا حلقة متارين البركة نكراتون بابا واتمون babban littafi na akhlaqun nabi wa adabuhu na babban malamin musulunci Abu Sheikh Al-Asfahani rahimahullah wannan rana ta biyar ga watan Rabi'un al-Awwal bayan hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wacce ta yi daidai da takwas ga watan tara ta miladiya 2024 muke ci gaba da wannan karatu da fatan Allah ya samu dace za mu tashi babi na na biyu mala yake mawuru ya min karamihi wa kasaratu ihtimalihi wa kazmihi wa kazmihi al-ghayb wannan babi zai mana bayani akan karamcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam watan baiwarsa da kuma yawan haƙuri irin nasa da jure ma cutarwa sannan da haɗiya fushi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi su malayin ce mana hadisi na farko akhbarana abu ya'la akhbarana mu'ammar al-qati'i akhbarana ali ibn hashim akhbarana hisham ibn urwa an bakr ibn wa'il an az-zuhri an urwa an aisha radiyallahu anha wannan isnadi malam abu sheikh al-asfahani ya ruwaito daga abu ya'ala shi kuma ya karko daga mu'ammar al-qati'i shi kuma ya karko daga ali ibn hashim shi kuma ya karko daga hisham ibn urwa shi kuma ya karko daga bakr ibn wa'il shi kuma ya karko daga zuhuri imam zuhuri Allah ya kara masa yarda ya karko daga urwa ibn zubair shi kuma urwa ya karko daga babban malama a musulunci ummul mu'minin aisha Allah ya kara mata yarda qala ta ce ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط النبي صلى الله عليه وسلم سبود حقري دجوريا بتببهم وتآمة با ولا ضرب خادما قط هكذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتببهم ونمي مسهد ما با وتنيارنسا ولا ضرب بيده شيئا قط ya sa hannu ma sallallahu alaihi wasallam ya bigi wani abu bai taba ba illa an yujahi illa an yujahida fi sabilillah sai in a fagen yaki ne ana jihadi fi sabilillah wala nila minhum fantaqama haka nan ba a taba yin wani abin da za a cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan an cutar da shi ya ce sai ya rama min sahibihi daga wanda ya masa wannan mummunan aikin illa an tuftaka illa an tun tuntahaku maharimullah sai yayin da aka yi mene aka saba ma dokokin Allah in an saba ma dokokin Allah sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baya bari anan yakan yi intikami ga wanda ya wannan saboda ko an saba an taka dokar Allah subhanahu wataala wannan ya nuna mana karamcin annabi Muhammad da jure ba dukkan wani tsanani da kuma haɗiye fushi irin nashi sallallahu alaihi wasallam hadisi na gaba yace haddathana Isa ibn Muhammad al-Razi haddathana Abdullah haddathana Ubaydullah ibn Muhammad al-Shakuri cewa akhbarana Abdullah ibn Abi Gassan akhbarana Zahir an Dawud al-Qadi an Hisham ibn Urwa an abihi an Aisha radiyallahu anha mithlahu wannan isnadi malam abu sheikh al-asfahani ya karbo daga isa bin muhammad al-razi shi kuma ya karbo daga wale abu ubaidullah ibn muhammad al-shakuri shi kuma ya karbo daga wale abdullah ibn abi gassan shi kuma ya karbo daga az-zahir shi kuma ya karbo daga daud al-qadi shi kuma daud al-qadi ya karbo daga hisham ibn urwa hisham dan urwa Allah ya kara masa yarda ya ce wannan duka ya karbo shi kuma ya karbo daga Urwa bin Zubair shi kuma sun karbo daga Ummul Mu'minin Aisha Allah ya kara mata yarda irin wannan hadisin da muka karanta a farko حديثي نقبا ما ليت حدثنا فضل بن عباس أخبرنا يحيى بن عبد الله أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تهن إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل فينتقم لله عز وجل وانا حديثي ما لينا قيا منا شيخ أبو ال- آ- آ- آ- الشيخ آ- نعم malam yana ruwaito mana ne wannan hadisi daga wane daga fadl ibn abbas shi kuma ya ce wanda ya bashi labarin wannan hadisi shine yahya ibn abdullah shi kuma ya kago daga wane malik an ibn shihab ibn shihab ibn zuhuri ya kago daga urwa urwa ya kago daga ummul mu'minin aisha Allah ya kara mata yarda ta ce amma khuyira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa baiwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zaɓi ba fi amraini a cikin abubuwa guda biyu illa akhadha aisarahuma face annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai ɗauki mafi sauƙi ne daga cikinsu amma da sharaɗin malam yakun ithman matuƙan wannan abin da mafi sauƙin bai zamo saɓan allah ba ne fa in kana ithman fa'in kana isman idan ko ya zamo saɓan Allah ne fa, Allah kana ab'adun nasi min, annabi Muhammad ya fi kowa ƙaurace masaɓan Allah, ya fi kowa guje mishi dan ya fi kowa sanin Allah sallallahu Alaihi wasallam. Allah malam ne cewa umar muminina aisha ta ce wa man taqama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam li nafsihi maza Allah bai taba yin daukan fansa ga kanshi ba dan an masa laifi yace sai ya rama illa an tuntahaka hurmatullahi azza wa jal sai dai in an taka dokan Allah subhanahu wa ta'ala fayantaqimu lillahi azza wa jal idan an haka annabi sallallahu alaihi wa sallam to zai ma wanda yayi wannan taka dokan Allah hukuncin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kaga kenan sai na rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ba kan shi ya damu ya damu da ya kare ba ya fi damuwa da kare dokan Allah da shari'an Allah da ƙa'idoji na ubangiji fiye da kansa wanda kuma wannan ɗabi'a ce wanda ta kusa ta ƙare a cikin al'umma ya zama na mutum zai yi abu tsakanin shi da Allah ba dan shi ba a dan girman abin da yake yi da haka yana da kyau daga cikin darusoshin maulidi mu koyi irin wannan kyakkyawan ɗabi'a na sayyiduna rasulullah hadisi na gaba bala ya ce haddasna ubaid ibn muhammad ibn zayyad al-kufi akhbarana ahmad ibn ubaidillah ibn al-hasan al-ambari akhbarana fudayl ibn iyad an mansur an ibn shihab an urwa an aisha radiyallahu anha قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصر منتصرا من مظلمة ظلمها إلا أن ينتهك من محارم الله من محارم الله شيء فإذا انتهك من محارم الله عز وجل شيء كان أشدهم في ذلك وما خير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما wannan isnadi malam malam abu shaykh al-asfahani ya karbo daga ubayd ibn ubayd ubayd ibn muhammad al-ziyyat al-kufi shi kuma ya ce wanda ya masa hadisi shine ahmad ibn ubaydillah ibn al-hasan al-ambari shi kuma ya ce ya karbo daga fudayl ibn iyad shi kuma ya karbo daga mansur mansur ya karbo daga ibn shihab al-zuhri shi kuma ibn shihab al-zuhri ya karbo daga urwa urwa ya karbo daga ummul mu'minin aisha Allah ya kara mata yarda qalat ta ce ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muntasiran min mazlamatin zulimaha ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam dan an cutar da shi ko an zalunce shi yana kokarin ramawa ban taba ganin wannan ba ta ce manzo Allah bai taɓa yin wannan ba illa an yuntahaka min maharimillahi shay sai dai in ana neman a ga fushinsa to yayin da aka taka dokan Allah aka ƙi bin shari'an Allah aka saɓi Allah to nan ne manzon Allah yake nuna fushinsa wa idan dahu wa idan duhika min maharimillahi azza wa jalla shay idan ko aka taka dokan Allah kana ashadduhum fi zalika manzon Allah yake fi kowa fada da fushi anan saboda menene yana yi ne da yin Allah dan haka komi nashi Allah komi nashi na Allah to Allah ka sa mun dace malam da ummul mu'minin Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce wa ma khayyira baina amrayni faqat wa ma khayyira baina amrayni qattu illa ikhtara aysarahuma tace ba a taba ba manzon Allah zabi ba me abinda take nufi Allah subhanahu wataala bai taba ba manzon Allah zabi biyu ba face annabi Muhammad sai ya dauki mafi sauki matukan wannan mafi saukin ba saban Allah ba sallallahu alaihi wasallam a isnadi na biyu ce akhbarana abu ya'la haddathana abu abu khaythama haddathana jarir an mansur mithlahu wato waɗannan malam ya ƙara ruwaitowa akwai isnadi wanda aka ruwaito daga abu ya'la shi kuma ya karɓo daga haisama haisama ya karɓo daga jarir jarir ya karɓo daga mansur dukansu suna da wannan isnadi akan wannan nafsu nafsu ma'anan wannan hadisi Allah ka ba mu ikon aiki da shi albarman sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisi na gaba mala yace haddathana al-marwazi an asim bin ali an sulaiman bin al-mughira min al-mughira an thabit an anas qala khadamtu rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin wa ana gulam laysa kullu amri wa laysa kullu amri kama kama yashtahi sahibi أن يكون فما قال لي أو قال أو قال لما فعلت كذا أو ألا فعلت هذا وانا أثر إمام آه الشيخ آه أبو شيخ الأصفهاني يلا رويتوش دقا مروزي شيكم يأكبو دقا عاصم بن علي شيكم يأكبو دقا سليمان بن مغيرة شيكم يأكبو دقا ثابت ثابت يأكبو دقا أنس أنس ياتي خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نايم النبي محمد صلى الله عليه وسلم خدمة أجدنسا دقا دقا إن دقا إن يا كراني tsawon shekaru goma ni lokacin ina yaro karami wanda ba ko ba dukkan hankali na mallaka ba ba kuma dukkan abin da babbai ke so ni ma shi nike so ba amma haka annabi muhammad ya haƙuri da ni fa ma qala li aw qala li ma fa'alta hadha bai taba ce mun dan me yasa kai abu kaza ba ko me yasa ba kai kaza ba aw aw aw aw ala fa'alta hadha ko manzo Allah ya ce mun dama ka aikata kaza kenan wannan ba yana nufin a saki yaro bane babu tarbiyya babu kulawa a'a iya kulawa kenan manzon Allah yana ma Anas bin Malik tarbiyya da gabobi wata yanda yake ganin yana aiki ko da nuni ko da kallo dubi kenan ko wani abin da ya shafi irin wannan wanda hanya ne mai tasiri sosai ba wai sai ya zama na dole ne ko da yaushe ka yi zagi ko kai wannan ko abin da ya shafi irin wannan ballantana a kai ga duka sallallahu alaihi wasallam da yin wannan da haka ya kamata mu koya daga tarbiyya yadda za mu rinka yin tarbiyyar yaranmu irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan daga cikin turawa akwai wanda ya rubuta littafi yadda za a yi ai tarbiyyar dan adam tun daga haihuwar shi hayye hankali ba tare da an bige shi amma idan ka koma tarihi za ka ga shi ma da yawa ya ɗauko abubuwa da dama daga irin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ma Anas bin Malik ne shine yake shine suke kafa hujja da irin wannan an gane to mu ma ya kamata mu sanya a rayuwarmu bala yace akhbarana abu ya'la hadisi na gaba akhbarana abu ya'la akhbarana shayban akhbarana umar bin zazan akhbarana thabit an anas bin malik qala sahibtu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 10 sinin fama qala li li shay'in qattu lima sana'ata kadha wa kadha wannan isnadi ala abu sheikh al-asfahani ya ƙara ruwaitowa daga babban malami abu ya'ala shi kuma ya karbo daga shaiban shaiban ya karbo daga umara umara ibn zazan shi kuma ya karbo daga sabit sabit ya karbo daga sayyiduna anas bin malik Anas dan Malik ya ce sahibtu Rasulullah na sahewata na suhubanci na zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam tsawon shekara goma amma ina da tabbatar muku fa ma qalali li shay'in qattu bai taba fadin mun akan wata mas'ala ba ko dan ban wani abu ba yace ni masana'ata kaza wa kaza dan me ka aikata abu kaza a'a manzo Allah yana masa tarbiyya ne kamar yadda muka faɗa tarbiyya da gaɓoɓinsa sallallahu alaihi wa sallam hadisi na gaba mala ya ce mana akhbarana abu ya'la akhbarana musa ibn abd arrahman as-sal'i akhbarana umar al-abla al أخبرنا عمر الأبحى عن سعيد عن قتادة عن أنس قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين لم يكن لشيء فعلت فعلت لما فعلت ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته وأن حديث وأتم abu shekul asbahani yana karko shi daga abu ya'ala shi kuma ya karko daga musa bin abdurrahman sal'i shi kuma ya karko daga umar al-abha shi kuma ya karko ya karbo daga umar umar al-abbah shi kuma umar al-abbah ya karbo daga sa'id sa'id ya karbo daga qatada qatada ya karbo daga anas anas dan malik qala ya ce khadamtu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ina ƙara tabbatar ku fa naima manzon Allah hidima tsawon hidiman nan na wata na shekara goma amma bai taba ce min dan me ka aikata kaza ba ko inda dan na aikata kaza ya ce me yasa ka aikata ko kuma dan ban aikata ba manzon Allah ya ce kan wannan yaro ko ka haife kai ka haife shi ka zauna da shi ku yi wata goma baka taba ganin kuskuren shi baka ce mishi me yasa baka yi kaza ba ko dan me kai kaza na tunanin ko kai ka haife shi a baku wata goma inda za ka zauna da shi to ka duba haƙuri irin na annabi muhammad da juriya da ɗaukewa watan duk wani damuwa a share shi a haƙura ka duba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara goma wanda ba ɗa ba ne albajiransa ne amma yana hikaito mana irin wani to ya kamata mu yi ƙoƙari mu zama uwa masu haƙuri ko yaya ka rinka sa haƙuri a ranar ka na rayuwa domin mai haƙuri yana da wani fifiko da yau na ɗaya dai haƙuri shi kanshi Allah yana daga cikin sifan shi asabu Allah mai yawan haƙuri ne da bayansa to kai ma ka yi haƙuri da ɗan uwanka bayan Allah ka yi haƙuri da kanka ka yi haƙuri da ibada da aka shar'anta ma ya zamana alal aƙal mutum kafin a ga kosawanka sai an yi shaidanka a kan cewa kai baka da kosawan ya fi yawa na fata an fahimta an gani to wannan yana da kyau mu kula da wannan sosai saboda abin da yasa malam yana maimaita hadisin Anas bin Malik ya kawo shi tsarin mai littafin ya kawo inda ya ce ɗabi'o'in annabi Muhammad amin babin ɗabi'o'i sai ya ambaci wannan hadisi a nan kuma yana so ya nuna mana ya dawo da hadisan saboda ya nuna mana irin yadda mai tarbiyya zai iya haɗi ya fushi ya kuma ɗauki ya haƙuri da abin da aka yi masa wanda kana da ikon kai hukunci amma ba za ka yi shi yasa za mu ga ya dawo mana da hadisan a sayyiduna anas bin malik a can yana gaya mana ɗabi'an manzon Allah a nan kuma yana gaya mana haƙurin shi da bisa cutarwa ko kuma wani abu da zai gani wanda zai bata masa amma annabi muhammad ya haƙuri a kan an gani wanda haƙurin nan yana ba mutum ya samu wilaya ya zama waliyin Allah na kwarai Allah yana gaya mana innama yuwaffas sabiruna ajrahum da ghairi hisab Allah zai ba masu haƙuri lada ba tare da kirgawa to ko da ko kwaya ɗaya ne Allah ya ce zai bayar wa san girman kwaya ɗayan Allah na duniya ko na al'umman duniya su tare su faɗa bai kai kwaya ɗayan ubangiji na haka ya kamata mu yi haƙuri mu yi haƙuri da ga ibada wanda Allah ya dora mana ista'inu bi sabri was sala mu dage akan ibada sannan mu yi hakuri da bayin Allah mutane sannan mu yi hakuri da mu kanmu da kanmu kar mu cutar da kawunan mu mu hana junan mu bautan Allah wannan yana nuni menene nau'i na cutar an gane to don haka mu kula Allah ya ba mu iko alfarman sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wasallam mala yace mana hadisi na gaba haddathana ibnu siwa akhbarana yazid ibn mihran abu khalid al-khabbab أخبرنا أبو بكر بن عياش عن حميد عن أنس قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم تسع سنين فما قال لي لشيء أسأته آه ولا آه أسأت ولا بئس ما صنعت وكان إذا أنكر الشيء يقول كذا قضي صلى الله عليه وسلم وانا حديثي أبي نعم abu shekhil asbahani yana ruwaitowa daga ibn siwa shi kuma ya ruwaito daga yazid ibn mihran yazid ibn mihran ya karbo daga abu khalid al-khabbas shi abu khalid al-khabbas ya karbo daga abubakar bin ayyash shi kuma ya karbo daga umayd umayd ya karbo daga anas bin malik Allah ya kara masa yarda qala anas ya ce khadamtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tis'a sinin na hidimta ma annabi sallallahu alaihi wasallam a tsawon shekara tara fama qala li shay'in asa'atu fama qala li shay'in asa'ata wala bi'sa ma sana'ata bai kan bai taba ce mun akan wani abu ya ce amma baka kyauta ba ko kuma tirda abin da kai ce manzo Allah bai taba ce mun mun faɗi hikiman malaman hadisi a wani wajen ya ce goma a wani wajen ya ce tara an fahimta me yasa muke faɗin wannan saboda gudun shubuha ta menene gaba gada akan nafsi ka zo ka ce ai ba ma shi ai me yasa aka ce tar nan amma yasa aka ce nan la rashin fahimta a jiya mun maganan cewa idan Anas bin Malik ya zo ya ce na hidimta ma Annabi Muhammad shekara goma idan ka bi tarihin zaka ga shekara tara ne da watanni jab da goma to larabawa suna da wani ɗabi'a idan suna lissafi ya zo dab da ƙarshe sai su haɗa shi kawai su ba shi kuɗin cikaki an gane an fahimta suna da wannan wani lokaci suna da wasu rusun wata rumus idan suna irga abu in kaji sun maimaita sun maimaita to abin ya wuce wannan adadin misali a alkur'ani Allah yana ce mana yana ce ma annabi Muhammad a haƙƙin munafiƙai da manzo Allah ya nemi musu gafara istaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum ka nema musu gafara ko baka nema ba in ma da zaka nema so 70 Allah ba zai musu ba kana ganin da manzo Allah ya gane cewa saba'in ne ba zai nema musu gafara a saba'in da ɗaya ba wanda ya nema musu tun daga ɗaya har zuwa saba'in to kana ganin ba zai wannan ba to abinda usulubin ƙur'ani yake ce musu ko yana so ne ya ce mana ya rasulallahi ko so dubu nawa ka neman musu gafara Allah ba zai yi ba sai aka faɗi da saba'in amma saba'in ɗin nan ba ana nufin ƙwaya saba'in ba ne bi ma'ana gejin ko so nawa ka nema astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfiru nafi da lan falan yaghfir Allah lahum an gane to Anas bin Malik idan yazo dinda da watanni ne sai ya faɗa wani lokaci kuma in yana hikaito halin ƙuruce shi sai ce halin da ya rayu a gaban manzon Allah da yadda manzon Allah ya haƙuri da shi sai ce shekara tara an gani an gani to Allah ya samu dace albarman sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kana idan ankara shay'a idan annabi muhammad baya san abu ya qulu kaza qudiya sai ya ce haka Allah ya kaddara idan anas bin malik ya mishi wani abin da bai so bai san anas din ya ga canjin fuska sai manzo Allah ce haka Allah ya kaddara an gani to ya kamata mu yi hakuri kaga wannan almajirin sa ne to ina ga kai dan da ka haifa da yawa a tarbiyya muna da kuskure daya biyu wani kuskure idan mutum yana da 'ya'ya biyu wannan na masa biyayya wannan bai masa biyayya sai ka ga ya jawo wanda yake masa biyayya shine a jikin shi shi ko wancan duk in ya tashi magana zaka ji fada ne tsakanin shi da yara kuskure ga wanda ka riga ka samu a hannu ya shiryu ga wanda bai shiri ba wanne yafi kamata kai farauta wanda yake ba shiryayye ba shi ya kamata a jawo jiki shi ya kamata a mai da shi jiki a bashi kulawa ya kamata mu gyara yadda muke tarbiyyar mu Allah ka samu dace hadisi na gaba yace haddathana Muhammad ibn Salih أخبرنا أبو أبو حمى محمد بن يوسف أخبرنا أبو قرة قال ذكر ابن جريج قال أخبرني إسماعيل عن عبد العزيز مولى أنس بن مالك عن أنس بن مالك أنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي في شيء فعلت آه لما فعلت ولا لشيء لم آه لم أفعله لما لم تفعله wannan shi ma isnadin tun daga muhammad ibn salih zuwa ga abu huma muhammad ibn yusuf kenan har zuwa ga abu qurra dukansu sun ce ibn jurayjun Allah ya kara masa yarda ya ce wanda ya bashi labari shine isma'il ibn abdul aziz maula anas bin malik ya ce ya kago daga anas dan malik anas dan malik yana cewa annahu qala ya ce khadamtu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin wa shekaruna goma nan ina hidimta ma annabi Muhammad fama qala li fi shay'in fa'alta lima lima fa'al yayin da na aikata wani abu wanda Allah bai ce mun dan me kai haka wala li shay'in lam af'alu ko kuma wani abu wanda ban riga nayi ba ya ce mun lima lam taf'alu dan me baka yi ba zadal mu'ammar babban malami mu'ammar yana karawa ya ce kuma in na taɓa jin anas bin malik yana cewa wa ma sabbani sabbatan faƙaƙtu ya ce manzon Allah bai taɓa mun zagi ba daidai da kalma ɗaya manzon Allah baya zagi ko imam tirmidhi yana ruwaito mana hadisi manzon Allah yana cewa laysal mu'minu bi ta'an wala la'an wala al-fuhsh wala al-bazi mumini baya tsinewa baya zagi bai yin batsa bai yin alfasha sannan kuma baya yin dukkan abin da Allah yake ki kaga bayi daga cikin siman imani zagi yana kaskantar da mutum kuma yana saryar da darajar shi a wajen Allah domin manzo Allah a hadisi yana cewa inna min akbaril kaba'ir a musulunci zagi mun dauke shi ba komi bane amma a musulunci yana daga cikin kabira ne manzo Allah yana cewa inna min akbaril kaba'ir an yal'ana rajul walidayhi Allah sahabbai suka yi mamaki wa kaifa yar'anu yal'anu rajulu walidayhi manzo Allah ce yana daga cikin mafi girman zunubi mutum ya tsini ya zagi iyayensa sahabbai abin ya ba su wa kaifa yal'anu rajulu walidayhi ya za a yi mutum ya zagi iyayensa manzo Allah ce ku yi zage zage da wani ka zage na iyayen shi ya zage ka kaman kowanne ya ji ya tan iyayen shi ne ya zazzaga kaga kabira to haka nan ƙarya ƙarya ita ma kaba'iran kabira ce kuma wa'annan kabiran suke hana bawa shiga aljanna don haka ya kamata mu yi ƙoƙari mu nesanta kanmu da fatan Allah ya mana gafara alfarman sayyiduna rasulullah hadisi na gaba malam ke gaya mana أخبرنا أبو يعلى أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا يونس بن محمد عن فليح بن سليمان عن هلال بن أبي عن هلال بن علي عن أنس قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا كان يقول لأهلنا في المعتبة ما له تربت يمينه wannan isnadi abu sheikh al-asfahani yana ruwaitowa daga abu ya'ala sannan kuma yana katsowa daga babban malami abubakar ibn abi shayba yana daga cikin malaman imam al-bukhari wannan abubakar ibn abi shayba sahibul musannaf ya kuma yana karbi shi kuma ya karbo daga yunus ibn muhammad shi kuma ya karbo daga fulayh ibn sulaiman shi kuma ya karbo daga hilal ibn ali shi kuma ya karbo daga anas Allah ya kara masa yarda anas ya ce lam yakun rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabbaban kaga sigatul sigatul mubalagha manzo Allah ba mai yawan zagi bane zagin ma anas ya ce ban taba jin yayin shi ba ko so daya ka gani sannan kuma wala fahashan manzo Allah baya albasha miyagun maganganu manzo Allah bai taba yin sa kana yaqulu li ahadina bil ma'taba idan yaji wani yayi irin wannan sai manzo Allah ya ce malahu me yasa ya irin wannan tani ba da ka kai ka aikata kuskure an gani kenan ba ma ya san jin zagi da albasha zagi da albasha da miyagun maganganu manzo Allah baya san jin su na haka mu ma mu yi kokari mu tsaftace kunnuwanmu da harsunanmu daga wannan muyagun ababen da manzo Allah baya so in fa muna so mu zama masoya annabi muhammad na gaskiya an gani domin akwai abin da ya kamata mu bambance da yawa 'yan uwanmu wanda suke ganin su maulidi ba su mishi fahimtar da al'umman musulmi suka yi ba sai suna fahim fassara soyayyen annabi shine biyayya ba kuma shi ba kowanne mai zaman kanshi biyayya daban soyayya daban soyayya yi kan iya haifar da biyayya biyayya ma zai iya samar da soyayya amma kowanne yana zaman kansa zai iya yiwuwa ka samu mutumin da ya biyayya amma kuma babu soyayya a ciki misali munafikai zamanin annabi muhammad mumini zai ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah su ma za su faɗa zai zo ya yi sallah za su yi sallah a bayan annabi muhammad zai fita ya je yaƙi ibada ne za su fita su je amma duka wannan zuciyarsu suna biyayya ga annabi muhammad amma kuma babu soyayya a tare da su wannan ya sa allah ya yi watsi da ibadarsu domin shi allah yana buƙatar soyayyan ne allah ya ɗauki ibadarsu ya yi watsi da shi ya faɗi ma innal munafiqina fi darkil asfali minan nar munafikai a ƙarƙashin wuta walakantacciya azaba na walakanci za a yi بل أولي آية ما علينا إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا sai Allah ya haɗa munafiki da ya biyayya da wanda ma bai ma Allah biyayya ba da bai ma annabi Muhammad biyayya ba tunda dukansu ba masoya annabi ba ne sai Allah ya musu makoma waje ɗaya wuta ne makomansu kaga ga biyayya amma bai haifar da abin ɗa mai ido soyayya kuwa ko ba biyayya tana amfani soyayya ko ba biyayya tana amfani idan muka dawo a hadisin imam bukhari bukhari daga cikin mu'allaqat nashi hadisin abula wannan abula da aka haifi sayyiduna rasulullah soyayya ce ta sanya shi ya mene ya yanta baiwa amma saboda Allah ya ji annabi Muhammad bai karɓa kalmar shahada bai musulunci ba amma soyayya ta sa shi ya farin ciki da sabuwar sayi da za rasulullah kaga wannan soyayyar da ta zo saboda karfinta ko da babu biyayya sai da ta bi abu lahabin cikin gidan wuta duk ran da aka zo ran litini din nan da ai da ya farin ciki da annabi muhammad sai da allah ya ɗauki azaban a ranar don haka da'irar soyayya ausa min da'irati eh biyayya an fahimta to ya kake ganin wanda ya wannan soyayya ta wannan tasiri da a ce kuma da imanin la ilaha illallah muhammadun rasulullah a zuciyan kuma ya taba furtawa ya yi aiki ko so daya kana tunanin zai ga alaka da wuta ba zai yi ba shi yasa sai na rasulullah yana yawan gaya mana la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu imani ba zai yiwu ya tabbata ba bai manzo Allah bai ce sai ya biyo ni ba sai ya ce a hatta ta kuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi soyayyan sai ya zamo yayi daidai da abin da nazo nazo muka da shi sannan ga wancan hadisin la yukuni ahadukum hatta akuna hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in kaga anan ma soyayya manzo Allah ya fifita ba maganan biyayya duk da ba muna cewa ba a biyayya ba la biyayyan ana yi shi ma ibada ne amma dai soyayya ba dole ba ne biyayya a haifar da soyayya ba dole ba ne an gane zai iya yiwuwa ne kamar yadda na faɗa a farko zai iya yiwuwa amma galiban yikan faru akasin haka ne soyayya sai ya haifar da biyayya har biyayya ma an ka cewa makauniya ina fatan an bayyanta an gane to Allah ya ganar da mu Allah ya sa mun dace alfarman sayyiduna rasulullah حديثي نقب ما لا يتي حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الملك أخبرنا كرامة أخبرنا عبيد الله بن عن شيبان عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا وأنه كان يقول خياركم أحسنكم خلقا sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi abu shaikh al-asfahani ya karbo daga ahmad ibn al-hasan ibn abd al-malik shi kuma ya karbo daga wane karama ibn karama shi kuma ya karbo daga ubaidullah ibn ubaidullah shi kuma ya karbo daga shayban shayban ya karbo daga amash amash Allah ya kara masa yarda ya karbo daga wane shaqiq shaqiq ya karbo daga masruq masruq ya karbo daga sayyidina abdullah dan umar abdullahi dan umaru Allah ya kara masa yarda ya ce lam yakun nabi annan nabiyya lam yakun fahishan manzo Allah ba mai alfasha bane wala mutafahishan kuma ba mai yaka alfasha bane kenan manzo Allah yana kiran mu kar ka ga barna ka yaka innal ladina yuhibbuna an tashi alfahisha fil ladina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah duk wanda suke ganin alfasha siyasa cikin muminai Allah ya ce suna da azabar duniya da lahira a duniya lahumul khiz Allah sai ya kunyata mai wannan sannan a lahira kuma ga azaba mai tsanani an fahimta to ya kamata mu kiyaye irin wannan wa annahu kana yaqul manzo Allah yakan ce khiyarukum zababbunku mafiya alkhairukum ahsanukum khuluqan wanda yafi ku kyakkyawan dabi'a shi yasa manzo Allah yakan ce ana za'imu baitin fi wasatil janna ni ne shugaban wata gida a tsakiyar aljanna Allah yayi amma ga wanda ya zamo mai ga wanda ya fi kowa kyawawan ɗabi'u su kadai ake tarawa a gida Allah ka sanya mu ciki alfarman sayyiduna rasulullah an gani sai hadisi na gaba malam yake gaya mana hadisna muhammad ibn yahya al-marwazi akhbarana asim bin ali أخبرنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخاما في الأسواق صلى الله عليه وسلم وأنا إلى إسنادي abu shekhi asfahani ya karɓo daga muhammad bin yahya al-marwazi shi kuma ya ce wanda ya masa hadisi shine asim bin ali shi kuma ya ce wanda ya masa shine ibn abi dhi'ib shi kuma ya karɓo daga salih maula tawama shi kuma ya karɓo daga wane abu huraira ta Allah ya kara masa yarda qala abu huraira ya ce kana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance bi abi wa ummi ya Allah zai faɗi sai na rasulullah sai da ya kawo wata kalma ta girmamawa bi ma'ana zan ba da raina na mahaifiyana da na mahaifina fansa a gare ka ya rasulullah lam yakun fahishan annabi muhammad bai zamo mai alfasha ba wala mutafahishan bai zamo ko mai yaɗa alfasha ba annabi muhammad wala sahaban bil aswa baya daga murya yana ihu a kasuwanni a banza Allah baya haka na ga ko magana kake kai kokari kar ka zamo mai daga murya mai hayaniya Allah baya son karan murya shi yasa shi ya halarci jaki ya halarci muryan shi amma ya ce inna ankara al-aswati la sautul hamid mafi munin sauti shine sautin jaki me yasa saboda kara naka ya kamata mu kula da fatan Allah ya samu dace hadisi na gaba malam ke cewa haddathana Abu Bakr al-Bazzar haddathana Zaid ibn al-Akhra Akhzam akhbarana Muammar bin Bashar akhbarana Abdullah ibn Mubarak an Umar bin Zaid an Zaid an Zaid al-Ami عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صاحب رجلا لم ينزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده ولا يصرف وجهه عنه حتى يكون هو الذي يصرف ولم ير ولم ير مقدما ركبتيه بين يدي جليسه له قط صلى الله عليه وسلم wani hadisi mala ya ruwaito shi daga hannun babban malamin musulunci shine abubakar albazza shi kuma ya karbo daga zaid bin akhdam shi kuma ya karbo daga yu'ammar bin bashar shi kuma ya ce daga abdullahi bin mubarak shi kuma ya karbo daga umar bin zaid shi kuma ya karbo daga zaid zaid al-ami shi kuma ya karbo daga muawiya bin qurra muawiya dan qurra هريرة يعتبر سيدنا أنس بن مالك أنس بن مالك يأتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وذا الله سيرا من في الله يتبتع قريش يا كسن شيء إذا صاحب رجلا وذا الله إذا يمصافحة يقيتا دون متم لم ينزع يده بيجن يهنش أو دم متمن بيجن يهنش أو دم متمن حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده sai ya zama da wanda manzo Allah ya gaita da shi ya janye hannun shi da kanshi wala yashribu wajhuhu anhu manzo Allah bai kau da kai ga wanda ya gaita da shi hatta yakunu huwa alladhi yashribu sai ya zama da wanda ya gaita shi ne ya fara kau da kanshi ولم ير مقدما بين ومن ير مقدم مقدما ركبتيه بين يدي جليس له قط ba a taɓa ganin manzan Allah ya zauna cikin mutane an ga cinyoyinsa ba manzan Allah bai taɓa yin wannan an gani ɗan ya yi wannan to za ka ga a cikin gidan shi ne tsakanin shi a wajen iyalin amma irin yadda muke yi wani lokaci sai ka ga a dogara ai lokacin zafi ne kaza kaza kaza ka ga mutum kai kan shi a irin shigan da yake yi in ya haɗu da wani ko dai abokin shi ko wanda suke jin wata suke jin nauyin juna baya son ya gan shi haka amma za ka ga mutum yana barin jikinsa irin wata to ya kamata da Allah mu kula da fatan Allah ya samu dace حديثي نقب شني حدثنا أحمد بن الحسن الرازي أخبرنا الحارث الحارث بن أبي أسامة أخبرنا عبد الرحيم بن واقد أخبرنا عدي بن فضل عن يونس بن عبيد عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله سائل قط إلا أفضى إليه حتى يكون هو الذي ينصرف وما تناول أحد يده قط إلا ناولها إياه فلم ينزعها من يده حتى يكون هو الذي ينزعها وأنا أثر malam ya karbo daga babban malamin shi shine Ahmad bin al-Hasan al-Razi shi kuma ya karbo daga Al-Harith bin Abi Usama shi kuma ya karbo daga Abdurrahman bin Waqid shi kuma ya karbo daga Adi bin Fadl shi kuma ya karbo daga Yunus bin Ubayd shi kuma ya karbo daga Thabit Thabit ya karbo daga Sayyidina Anas radiyallahu anhu sayyidina Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda ya ce kana Nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi ya kasance masa alahu sa'ilun qattu wani bai taba tambayan manzon Allah ba illa asra ilaihi ba ce manzon Allah ya tsaya ya saurari mai tambaya duk inda aka tambaye sai ya tsaya ya saurara hatta ya kuna huwa alladhi yansarifu sai ya zama nan mai tambayan shine ya bukaci watan ya yanke maganan ya juya wa ma tanawala ahadun yadahu qattu wani bai taba son ya kama hannun manzon Allah ba illa na wala inna wa na wala hadiya dan yazo su gaisa manzon Allah zai miƙa mishi hannunsa su gaisa falam yanzi'ha min yadihi ba kuma zai cire hannun shi ga wanda yazo su gaisan nan ba hatta yakunu huwa alladhi yanzi'uha sai ya zama shine yake cirewa أثر نقبي كنجا حدثنا علي بن سعيد العسكري أخبرنا بنان بن سليمان الدقاق أخبرنا خلف بن وليد عن أبي جعفر الرازي عن أبي درهم عن يونس بن عبيد عن مولى لأنس قال سماه عن أنس بن مالك قال خدمت النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما شممت العطر ولم أشم نكحة أطيب من نكحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أثر أبو الشيخ الأصفهاني يا كربودك علي بن سعيد الأسكري شيكم يا كربودك بنان بن سليمان الدقاء شيكم يا كربودك خلف بن وليد خلف بن وليد يا كربودك أبو جعفر الرازي شيكم يا كربودك أبي درهم أبو درهم يا كربودك يونس بن عبيد شيكم يا كربودك مولى لأنس قوان باوى نحن أنس بن مالك قد سماه أولي رواية يا أمبتش سننسى an anas bin malik ya ce anas bin malik ya kabo daga anas dan malik kala ya ce khadamtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin nema manzon Allah hidima na tsawon shekara goma ba ma shamimtul aqra ban taba shakan wani turare ba walam ashumma nukhata atyaba ban kuma taba shakan wani kanshi mai dadi ba wanda ya kai dadin min nukhati rasulillah kanshin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza laqiyahu ahadun من أصحابه قام فقام معه لم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف معه عنه idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya ko ya haɗu da wani sahabin shi sahabin ya tsaya ya tsaya ya tsaya da manzo Allah manzo Allah yakan tsaya ya saurare shi har sai ya zama da sahabin ya gama isar da sakon shi ya juya sannan manzo Allah ya juya shi ma ya tafi فإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده ناولها إياه idan kuma ya haɗu da ɗaya daga cikin sahabbansa yana tafiya ya ne buƙaci su yi musafaha su gaisa manzo Allah ya kan miƙa masa thumma lam yanzi aha minhu hatta yakuna ar-rajul huwa alladhi yanzi yadahu minhu sannan manzo Allah ba zai janye hannunsa ba sai shi kanshi wanda ya nemi su gaisan ya janye hannun nasa wa idza laqiya ahadan min ashabihi in kuma ya hadu da wani daga cikin sahabbansa fatana wala uznahu na wala hadiya ya nemi ya rasulullah da Allah ina dan san magana da kai dan zo ka ji manzo Allah zai je ji yanzu ko wani malamin kai kana dalibi ka ce malam ina san magana da Allah zo ka ji sai ya zama abin tsanin sai aka bata bi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gani azinahu uzinahu nawalaha iya thumma lam yanzi'uha minhu sannan manzo Allah ba zai kauce daga wannan ganawar da suke yi ba hatta yakuna rajul huwa alladhi yanzi'uha minhu sai ya zama da wannan mutumin da yake son ya gana da manzo Allah ya kai karshen maganar shi ya gama ganawa da Annabi sannan manzo Allah ya sallame shi na ganin lura da lokacin ruwa na wannan bari mu dan karshe wannan sai mu dakata insha Allah حديثي نقبل كيتشيوانا حدثنا إسحاق بن أحمد الفارسي أخبرنا سهل بن زياد إن شاء الله عن كثير عن كثير من عن كثير من مسلم عن أنس بن مالك قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين لم يضربني قط ولم ينهرني يوما قط ولم يعي ولم يعبس وجهه علي يوما قط wannan isnadi abu sheikh al-asfahani ya karbo daga ishaq ibn ahmad al-farisi shi kuma ya karbo ya ce wanne masa hadisi shine sahal ibn ziyad shi kuma ya karbo daga kusayr ibn muslim shi kuma ya karbo daga anas bin malik sai na anas dan malik qala ya ce khadamtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam na fahima annabi muhammad dinnan wallahi hidiman ka duba yanda babban malaman hadisi ka duba abu sheikh al-asfahani tsakaninmu da shi sama da shekara dubu a karamar Allah amma ka duba yadda ya dinga tabbatar da waɗannan riwayoyin amma yau a samu wanda zai tsira bai na shamsi wa duhaha duhaha ma bata ma gama takewa amma waye wayi gari ya ce duk wannan ba daidai bane malaman musulunci su bauta ma da Allah su bauta ma Allah sama da shekara dubu da waɗannan nusus din amma wai wani ya zo wanda bai taɓa rubuta falle ɗaya wanda aka yi ittifaki a kan shi ba falle ɗaya amma ya zo ya ce maka duk wannan aikin na al'umman musulunci da yadda suka bauta ma Allah da wannan duka ƙarya ne yanzu a tsakanin jiya da yau riwayoyi isnadi mabambanta malam ya kawo sun kai talatin akan wannan hadisin amma abin ban mamaki yanzu a samu wanda zai zauna yanzu kana kwace littafin hannun shi sai dai hauma hauma amma yanzu yana faɗin maka irin wannan abin da waɗannan suka tabbatar kai kuma kawai shi kenan sai mutum ya zauna sannunku ya zama sakarai kawai yana jin wai ai yayi bincike me ka binciko me ka binciko to amma abin da ke abin da ke faruwa wallahi kaurace ma majalis na ilimi yan saboda Allah malami dalibin ilimi da ya karatu hadisi kai ko da shama'il ta imamu ta imamu tirmidhi kai ka zo wannan akhlaqun nabiyyi wa adabuhu na abu shaykh ka san waye abu shaykh a matsayin ilmul hadith ka san waye al-hafiz imamu tirmidhi anya anya akwai wani yawo da hankali da za a yi maka wani mutum ya tsare ya ce maka waɗannan kuskure suke yi idan da Allah na ba wani isma watan hana shi yin kuskure a rayuwa bai can annabawa da sahabbai to waɗannan mutanen Allah zai ba mutanenmu na yanzu ba wanda ƙarya da son duniya da komin ya shiga ciki cikin lamuransu da wannan za a yi imamu tirmidhi ya imamu zahabi a zamanin shi fa ya taba ruwaito ɗaya daga cikin magabata ya ruwaito ya ce da ido na na ga sahabbai guda saba'in amma ni yanzu yadda nake ganin kuna ibada da yadda kuke wannan ya ce wallahi da za a dawo da wani sahabi ya zo ya kalli yadda kuke ya ce wallahi zai tabbatar da abu ɗaya ne in kun kira sallah ne kawai zai gane a kun yi daidai imamu zahabi alhafizu zahabi ya kawo daga cikin malamai magabata in Allah ya dama zan dauko muku sunan bawan Allah yace kiran sallah kawai zai gane alaf a zamanin su zahabi ba imamu zahabi bai wajen kar tsakanin mu da shi mu yanzu ana neman shekara wajen 700 amma imamu zahabi yana faɗin wannan saboda ya zo daga irin karni na bakwai ne na takwas zuwa na tara a nan ne aka yi ƙurunin zahab a usurun zahab nan aka yi irinsu shekul islam ibn hajar su alhafin jalaluddin sayuti su imamu sakhawi da shauran malamai duk a waɗannan aka yi su su ibn daqiq al-eid duk waɗannan to a shi zamanin su ne mai ke cewa da za su dawo su ga yadda kuke to wallahi addini kiran sallah ne kawai za ku yi su ce a ashe ko musulmi ne yan uwanmu to wai ka duba zamanin imamu zahabi shekara 700 karni na takwas karni na bakwai mu yanzu muna karni na nawa karni na goma sha hudu da wani abu shekara 400 da wani abu misali yanzu kira shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da shida kaga ana neman shekara ɗari biyar amma yana hikaito mana wancan abinda suka samu daga magabata sai wanda yake yanzu to ya kamata don Allah mu kula addinin Allah amana ne a hannu Allah ka ba mu ikon kiyayewa alfarman sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an gano shauran hadisi guda biyu in muka tsaya muka yi wannan insha Allah bala yace na wannan hadisi malam ya karbo shi ga wane ishaq ibn ahmad al-farisi shi kuma ya karbo daga sahal ibn ziyad shi kuma ya karbo daga kufayr ibn muslim shi kuma ya karbo daga anas dan malik ya ce khadamtu nabiyya na hidimta ba annabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin shekaru goma falam yadribuni qat bai taba duka na haji daya walam yarharni yawman bai taba daka mun tsawa ba ولم يعبس وجهه علي يوما قط بي تبا كلونا يا دورا فسكا بي تبا كلونا يا دورا فسكا don Allah mu kula mu ko da a ƴaƴan mu kula tarbiyya irin wannan mu yi tarbiyya da soyayya da jin kai da tausayi ba da daurewa ba da zagi da dakatsawa saboda har yanzu mutanen mu suna nan ka kina ka so naka duniya ta kishi in ko ka ƙi shi sai duniya ta so to kai duniya kake so ta so shi ko Allah kai kana neman ka ƙi naka ne don duniya ta so shi ba haka ba ne ba aka maka Allahu ka so shi Allah ya so shi duniya ba dole ka bi shi ba ina ba ta aminta ka ɗora shi a daidai ka nuna mishi abin da ba wani amma ba ana nufin ka koya mishi rashin kunya ba ba ana nufin ka koya mishi rashin kunya ba an gani amma wai ka kina ka duniya ka so shi din da ai ba duniya kake so ta sai shi Allah da manzonsa kake so domin soyayyar su yafi abin da duniya da abin da ke cikin duniya in kuma suka so bawa shikenan duniya da abin da ke cikin duniya lahiran ma sai ya san ballantana duniyan kazama wanda za a tafi a banza an gani to da Allah mu kula da wannan mu kula da tarbiyyar yaran mu ja su a jikin mu koya musu ayyuka nagari kakkai ne kakka yadda ka koya ma ɗanka rashin kunya ka koya mishi ka ilmantar da shi ka bashi tarbiyya ka sake shi naqatullahi ne kaga yanda Allah zai yi shi wallahi sai yayi abin da baka yi ba a rayuwa in dai za ka yi masa ilimi ka bashi tarbiyya ka sake shi wallahi ka jaraba wannan sai Allah ya mai da shi fiye da yanda ya mai da kai a rayuwa to ya kamata mu kula da wannan amfanin wa'innan ababen kenan wa'innan hadisai hadisi na kusa da karshe ma la yace hadathani yahya hadathani yahya ibn muhammad ibn sa'id akhbarana yusuf ibn sa'id ibn muslim akhbarana khalid bin yazid al-qasri akhbarana isma'il ibn abi khalid an an bayan an anas bin malik annahu dhakara an-nabiy sallallahu alaihi kana akramun nas wannan isnadi da na ruwaito malam ya ruwaito daga Yahya ibn Muhammad bin Sa'id shi kuma wance wanda ya bashi labari shine Yusuf bin Sa'id bin Muslim shi kuma ya karbo daga Khalid bin Yazid al-Qasri shi kuma ya karbo daga Isma'il ibn Abi Khalid shi kuma ya karbo daga Bayan Bayan daga daga Anas Anas annahu zakara an-nabiyya Anas ya ambaci Annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala akramun nas yace babu wanda ya kai Annabi Muhammad baiwa a cikin talibai me yasa Anas ke yawan faɗin wannan saboda ya ga yadda manzon Allah ya masa tarbiyya kai ka ce bai da uwa bai da uba yadda yake ambatar annabi Muhammad manzon Allah ba shi kadai bai ya rike Zaid Zaid Zaid Zaid bin Haritha sai da ya zama na Zaid iyayen shi sun zo sun ce manzon Allah ya ce zabe zaka je wajen sun ce irin ya Rasulullah da Allah ka ba mu ya ce to zabe su ka je wajen su ya Rasulullahi ba yadda za a yi in zabi waninka a kanka almajirin manzon Allah saboda irin yadda manzon Allah yake iya tarbiyya kaga soyayyen annabi ya mantar da dan adam soyayyen uwa Anas bin Malik sunan mahaifiyar shi babban sahabiya ce Ummu Sulaim babban sahabiya ce to Allah kai mana gafara Allah ya ba mu ikon kamantawa حديثي لك شيء ما لا يتشي حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن أخبرنا يونس آآ آآ أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس wannan isnadi an karbo daga Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Hasan shi kuma ya karbo daga Yunus Yunus ya karbo daga Ibn Wahab Ibn Wahab ya ce wanda ya bashi labari shine Imam na Malik shi kuma ya karbo daga Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha shi kuma ya karbo daga Sayyidina Anas ibn Malik qala anna nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi Allah sallallahu alaihi wasallam adarakahu al-arabi wani balarabe kauye ya zo wajen shi fa akhadha bi rajaihi fa jazabahu da ya zo ya samu maza Allah ya shagalta da hidima na jama'a ya ɗau wannan ya ba mutane ya yi kiran manzo Allah bai ji ba sai ya kama wata mayafin shi kamar rigar shi ta baya sai ya ja a wani riwayar sai da gunyi tabo wannan mutumin kawai jazabatan shadida ya fisga mai tsanani hatta nazara ila sabhatu unqi rasulillah Anas bin Malik sai ce sai da muka ga alaman farin taban shi a wuyan Annabi Muhammad wa qad athara fihi hashiyatu raja'i min shiddati jazbatihi yace wannan bakin mayafin sai da yayi alaman tabo na jin ci kaman jin ciwo ga annabi sun makala sannan yace ya muhammad ya kai muhammad murni min malillahi alladhi indak ba ni dukiyar da Allah ya baka ka ba mu faltafata ilaihi rasulullah wanda fa in yaso ai gutsu gutsu da shi ai gunduwa gunduwa ga irin su sayyidina umaru na yi na yi na ce ya rasulullahi banni da shi gunduwa gunduwa bai gama zon Allah ba fa bai kawai ya zo nema ne ya yi masa haka faltafata ilaihi rasulullah maza Allah sai ya duba ya gari fadahika sai ya yi masa murmushi wa amara lahu bil ata ya ce kuɗi gobe shi a bashi na shi ba tare da ɓacin rai ba shugaban duniya da lahira ya yi masa wannan to don haka kai ma in ɗan uwanka ya maka kai haƙuri in mutanen anguwanku kai haƙuri da ɗan uwanka da iyalinka da iyaye da kowa ka yi in kai tuna yadda manzon Allah ya haƙuri da al'umma sai kaga kai ba kowa kowa ba ne subhan Allah ka samu dace Allah ya bamu ikon kamantawa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah